Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
dawo mana da malam kuma lafiya muna gode wa Allah Allah ya kara mashi lafiya Allah kuma ya bashi ikon daukan nauyin da yake kansa albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara masa karfin gwiwa da kwarin gwiwa kuma Allah da ya kara masa ya kara masa ya kara masa karanta fatiha da salatul fatiha Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro Allah sake dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiya maulamu shehu salawuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron karatun fassarar diwani daga bakin malamin malam shehu mansur yau 31 ga watan mayu miladiya 2009 wanda ya daidai da bakwai ga watan jimaza sani hijira 1430 Allah shi bada ikon sauraro lafiya amin akarmukumullahu bismillah
يا سيدي أحمد التجاني خذ بيدي أنت الملاذ فهذا الحال في ديكي أنت لما دعا يا قوسي ويا سندي وأنت كافي إذا ما كنت في ديكي وأنت باب نجاتي أنت منقذ من قد كان مشتبكا في شدة الضيق يا غوث كل مريد لازم مرتدفا مما أراه من الأهوال والضيق يا ندلك البرايا أنت منقذنا من كل ما قد أرى من شدة الضيق يا قاتم العليا يا من يمدهم يا قدم القدم وانقذنا من الضيق أشكو إليك أمورا أنت تغرقني فيها يا شيخ وانقذنا من الضيق وأنت يا سيدي يا أبا العباس أنت لها ومن سواك ينجينا من الضيق ما لي سواك وما لي غزائك يا كن بل بغية أنقذني من الضيق أشكو إليك أمور يا طبيب يكن لا طبيبا فصنجيني من الضيق فهذه جمرة في القلب قد وقد طار قد ستي من شدة الضيق أبدنا جمرة ما لتزفعني وتنجيني من كل تاريق وكن بينا يا كافر ومسندي ويا ملاذي إذا ما كنت في ديك ديقي يا ملجئي في جميل عليا وزريكم منقذا اسما قد كنت في ديقي فأنت باب نجاة الكل قد بيدي وكم مقيت إذا ما كنت في ديقي أنجز غريقا فقد ناداك ملتجا وكم إن له أنجز من ديقي يا شيخنا غوث كل العايزين به وإماما به ينجى من الديقي أنجز كريمك من ديك ناداك به وسدة عقات في المذالك أنجز من مينة كادت تقربه إلى الهلاك فناداكم بتصديقي يا سيدي أحمد تجاني قد بيدي أنت الملاذ فهذا الحال في ديكي بدايكم أكتدي عفوا ومغفرة من الإله إذا غرقت نيريك وأن أنا لسعادة أفوز بها ما شهدت ناقت من بتوفيقي ثم صلاة مع تسليم أدميها لا شفي الورى منجي من الديك ثم غدا أن بالعباس سيدنا وصاحب القرب ما قد قال صديقي يا سيدي أحمد تجاني خذ بيدي أنت الملاذ فهذا الحال في ديقي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي
إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتادفي بنظرة تات لنا بالزفر آه. الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halararsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa kowane ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zil jalali wal ikram
الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله تذكرت من ولي الورى كل ينقط هم هاجر والمصطفى للقلب يعقط هو تجل ذات بل هو عينها فملك الأليم هكذا ملكوت إذا كسر والفرش مودي عليه ومن هيبة قد السناء مخرت وسار يشك العجب دون مزايم ولا خادم إلا تسنى له لتدنا فتدل دون كيف فإنه تقاصر عن عزينك الجبروت والله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم حرف التاء
shehu ya ce harfin tayi تذكرت
shehu ya ce na tuna ko kuma an tunatar da ni ba dan na manta ba من هو قوت kamar an tambaye shi aka ce wa ka tuna sai ya ce na tuna da man wanda huwa shine kutu abincin rayuka للورى ga talikai baki daya shine abincin rayuwar halitta baki daya shine duk wani abu da ka sani a cikin halitta yana samu ya ci to daga annabi yake samun wannan abinci sallallahu alaihi wasallama hasken annabi shine abincin rayuwar kowa da musulmi da kafiri
كلهم baki ɗayansu ban rage kowa ba in ji shehu وهم ya ce ka ga mutane baki ɗaya ko kuma halitta Allah duka هجر dukkansu duwatsu ne والمصطفى amma ka ga masoyina almustafa zaɓin Allah الكرم sadauki ياقوت wannan diamond ne wato wara annabi shine abincin talikai tun daga alƙalami zuwa allo zuwa kure- kujera zuwa al'arshi zuwa ɗabi'atul kulliya shakalul kulli zuwa hiba'i hawa'i yanayi ruwa turbaya wuta baramu tsire-tsire tsuntsaye dabbobi mala'iku aljanu mutane sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai da abin da ke cikinsu sannan duniyar da take bayan al'arshi da ake ce da ita alamul ardi shamsa mati inda bayan Allah suka ce ba abin da ake a wurin sai salatul fatihi lima aghliq sannan wata duniya ko da ake ce da ita alamin raƙa sannan duniyar da ake ce da ita alamin ɗaukil akhdari sannan wata duniya da ake ce da ita alamin kurubiyin sannan wata duniya da ake ce da ita alamin sifatiyin sannan wata duniya da ake ce da ita alamul baqa'iyin sannan wata duniya da ake ce da ita alamul falakil adlafi sannan wata duniya da ake ce da ita alamul falakil asiri sannan wata duniya da ake ce da ita alamul kawakib sabitati duk waɗannan halittoci da muka zana annabi shine abincinsu haskensa duk abin da suke samu in mala'iku ne tasbihi takbiri tahlili duk baki ɗaya daga hasken annabi ne to haka kuma mu ma shinkafa dawa masara gero duk abin da ka gani daga hasken annabi saboda haka ko mutum ya bi annabi ko kar ya bi shi arzikin sa yake ci kurum shine shi yace to na tuna da shi wanda shine abincin rayukansu dan me domin haƙiƙa ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ita ce ainihin rahamar da Allah tabaraka wa ta'ala yake ishara da ita a Qur'ani wa rahmati wasi'at kulla shay'in to wannan rahamar ita ta gama kowa da kowa ta samar da kowa ta ciyar da kowa ta shayar da kowa ta tufatar da kowa wannan rahama ita ta game kowa kai rahamar da annabi ke dauke da ita bata kyale kowa ba har sai da ta kai ga sunayen Allah ma bata kyale su ba har sunayen Allah madadi na rahamar annabi shi ya bayyanar da sunayen Allah ba dan wannan ba da babu sunaye babu su da zati ya zama cikin makanta da kurmta da bibanta saboda haka shi ya bayyanar da ainihin asaru na ainihin sunayen Allah tabaraka ta'ala da ainihin hukunce hukuncen sunayen dan wani zai ce ah sunayen da muke karanta a littafi ai kai ma sunan Allah ne wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid duk abin da ka gani Allah yayi ana so ka tuna Allah ne in ka ga abu kar ka bari abin ya shagaltar da kai ga barin Allah shi yasa wanda suka haɗu da shi Ibrahim radiyallahu anhu duk abin da suka gani ko mai kyau ko mummuna Allah suke tunawa in suka ga abin kyakkyawa su tuna jamala ta Allah in suka ga mummuna su tuna jalalar Allah shine shi wuce idza ra'aita mazharal jalali idza ra'aita mazharal jamali la tadga warda mazharal jalali in ka ga tajallin Allah na jamala kar ka ketare iyaka ka samu lafiya da jin daɗi da arziki to kar ka yi ɗagawa kai ne kama wannan a ɗaure kama wannan makwabcin naka a kama a ɗaure kama wancan taka wannan haka ci bashi ka kibiya saboda mugunta shi wuce a karka ƙetare iyaka sannan ma in son samu ne shi wuce ka yadda da tajallin jalala ma ni na fi son haka ka yadda da wulakanci da kaskanci da talauci da rashin lafiya ka zaɓi wannan ka yadda to wannan shi wato wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa shi ce man huwa qutu shine abincin da ya zame rahama ga talikai baki daya hatta sunayen Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahamar da yake dauke da ita ita ta bayyanar da su saboda ka ita wannan rahama ita ce farkon abin da ifasa ainihin duhun rashi manzo Allah shine farkon wanda i gangaro daga Allah ba wasu da sallallahu alaihi wasallam shine samuwa ta farko wadda ta ba wa dukkan ɗaiɗaikun mu kawwanatu shi yasa maulan shi ibrahim ke cewa min judi duniya
الله لا إله إلا الله فمن جوده الدنيا أخرى علمه أما أداك إلى من لو هباد الذي رأى ومن حسنه نور الجنان تبينا ومن نوره نور البدور تفرأ الله لا إله إلا الله ومن آيه آي النبيين قبله فليس سوى المختار خاف رفع الله لا إله إلا الله وكنز البرايا وسر إليه الله لا إله إلا الله فلولاه لا تلفي أريبا تمتع الله لا إله إلا الله أذكر وجتي أمسكت سيدي عليك صلاة الله وسبي أجمع الله لا إله إلا الله فمن جوده الدنيا أخرى علمه أما أداك إلى من لو هباد الذي رأى ومن حسنه نور الجنان تبينا ومن نوره نور البدور تفرأ الله لا إله إلا الله
ومن آيه آي النبيين قبلهم والله لا إله إلا الله وليس سوى المختار خفاد رفع الله لا إله إلا الله فكنز البرايا وسر إليه فلولا أولاد في قريبا تمتع الله لا إله إلا الله أذكر حاجتي أما أسكت سيدي عليك صلاة الله وصحبه أجمعان الله لا إله إلا الله
wannan shehu yana gaya mana kamar yadda muka faɗi cewa rahamar da annabi ke ɗauke da ita ita ce take ci da kowa ko da yake ma ita ta samar da kowa tukun farko sannan take ci da kowa ta shayar da kowa ta tufatar da kowa kai shehu ya ce kai bari ka ji fa duniya da lahira ma daga baiwar annabi ne famin judihi duniya wa ukhra da duniyar da lahirar duk kyautar annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa ilmu shi yace kai ka san irin ilimin annabi kuwa muka ce a yace to albishirinku muka ce goro yace a madda kilaman lauhi ba'dul laziwa daga ilimin annabi ne alƙalami isha madadi ya iya kiyaye abinda ya iya kiyayewa shi kanshi alƙalamin ma ba duk ilimin annabi ya haddace ba ya haddace abin da zai iya ne da ya ji ya ƙoshi shikenan ya dakata sauran kuma yana nan tare da annabi ya ce kuma daga kyan annabi ne ‘yan matan aljanna suka kawata ya ce daga hasken annabi ne wato watanni suka samu haske har suka faffasu a sama kake ganin su da taurari a gefensu ya ce daga mu'ujizar annabi ne mu'ujizozin annaba suke karɓan madadi kafin ya zo duniya ya ce kai in na ce zan ci gaba da maka bayani za ka gane falaisa siwal muktaru haffa da rafa'a ko ka daga kai ka kalli sama ko ka kalli ƙasa ba za ka taɓa ganin wani Muhammadu Rasulullahi shi kadai za ka gani fakanzul bara ya ce shi ne taskar da halitta ke cin abinci a ciki wahawa shi annabi sirru ilahi shi ne asirin ubangijinsa falaulahu ba dan annabi ba la tulhi ariban da ba a samu wani ɗaya a duniya ba ta matta'a da zai ji daɗin rayuwa saboda ka annabi shi ke jiyar da kowa daɗi shi yasa shi ce wa hum hajarun su mutane baki ɗaya jukkuna ne jismaniyon hajarun duwatsu ne ba rai a cikinsu ka san dutse a sandare ki in rana ta zo yana wurin in ruwa ya zo yana wurin iska yana wurin duk wani bala'i yana wurin wani ya hauye kashi yana wurin wani ya hauye fitsari wani ya hauye ci abinci wani ya hauye bacci shi dutse haka yake saboda yana ya auri daya wal mustafa al amma kaga al mustafa sallallahu alaihi wasallam al qarn sadauki ya kotu shine ran waɗannan halitta sai da annabi ake motsi shi yasa mai annabi ke cewa jiki ba ma'aiki gawa ta fi shi duk jikin da ba annabi to gawa ta fi shi saboda haka shine shi ya kutu dinnan wal mustaqbal qarin ya kutu shi nurun ne ilahiyun haqiyyun mutajallin fi mashhadin khalqiyyun shi annabi haske ne na Allah na haƙiƙa wanda i bayyana a cikin mashhadin halitta haske ne na Allah na haƙiƙa sannan ya tajalli a cikin mashahadin halitta to daga shi ne aka ainihin bayyanar ko kuma aka rubuta dukkan drawing ɗin samuwa duk halitta Allah da kake ganin drawing ne shi yasa ke cewa kai kaɗai ne original kowa photocopy ne to annabi shine ainihin master copy na asali shine nuru zatillahi tabaraka wa ta'ala annabi shine hasken zatin Allah tabaraka ta'ala ana min nurin lahi wal mu'minuna min nuri to a kansa ne shugaban mu shehu tijani ke ishara yake ce wal yaqutatil mutahaqqiqati shine wal mustabal karim yaqut ai al muttasibu bi jami istifat wal asma'il ilahiyyati allati yatawaqqafu alaiha wujudul kauni shi annabi sallallahu alaihi wasallama shine yaqutu wato wanda i cancanta abin sifantawa da ɗaukar dukkan sunayen Allah da sifofin Allah waɗanda dukkan samuwa suke tawakkufi suke tsayuwa a kansa komai za a yi daga shi ake yi ba wata halitta da za a halicce ta ba daga hasken annabi ba babu wannan halitta shine buziri ce fa muhammadu basharun la kal bashar bal huwa kal yaqut bainal hajar annabi muhammadu mutum ne amma ba kamar sauran mutane ba bari dai annabi wato kamar yaqutu ne a tsakanin duwatsu abin da yasa aka shabbaha annabi da yaqutu saboda yaqutu shine gayar abin da mutane suke nema cikin safa'i da sharafi da uluwi ba wani dutse mai daraja da ya kai diamond to shi yasa sai aka shabba annabi da yaqutu ko da annabi ya fi yaqutu daraja ya fi shi tsarki ya fi shi haske ya fi shi ɗaukaka ya fi shi tsada to abin da yasa saboda tashbihi ne baligi wanda hankali da tunani zai iya fahimta take sai za a kira shi wal mustafa al ya qutu amma ba dan haka ba za a gaya mai haka ba saboda hankalinka da fahimtar ka iya kamawa da wuri na ka maka dutse ya kawo maka diamond ai ka san wanda zaka dauka to shi yasa sun shiwo ya kawo maka halitta ya kawo maka annabi ya rage naka ko ka zabe su ko ka zaba annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ma'anan wal mustafa al ya qutu saboda shi yaƙutu jinsi ne na duwatsu amma ba kamar sauran duwatsu ba duk wanda ya ce maka annabi Muhammadu mutum ne kamar ni ko ko mutum ne kamar shi ko mutum ne kamar kai to hakika wannan cikakken makareci ke saboda me Allah tabaraka ta'ala ce da shi wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama to wannan ne mutum irinka to
فهو تجلي الذات to sai shi yace bari ma in baro muku abin baki ɗaya kai ku gane saboda wannan duk biye biyan ba zai warkar da ku ba shi yace fa huwa tajallin zati in baka sani ba annabi Muhammadu shine tajallin zatin Allah tajallin zatin Allah ai zuhurihi li ghairihi fi ghairihi bi nafsihi li nafsihi an nafsihi shine tajallin zati annabi sallallahu alaihi wasallama shine bayyanar zatin Allah ga waninsa cikin waninsa da zatinsa dan zatinsa daga zatinsa.
bal bal huwa ainuha Shi ce kai wannan ma duk biye biye ne, ai wani bai gane ba. Shi ce bal kai bar wannan zancen da an ka haza, kyala wannan batu huwa ainuha shine ainihin haƙiƙanin zatin. Yani, wa zuhurihi bi zatihi fi zatihi li zatihi an zatihi kaga farko wa huwa tajalli zati zuhurihi li ghairihi fi ghairihi bi nafsihi li nafsihi an nafsihi yace kai bal wa ainuha ai zuhurihi bi zatihi fi zatihi li zatihi an zatihi wato kamar yadda muka gaya maka da farko cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hasken zatin Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake na hakika abun bayyanarwa cikin mashhadin halitta to idan ka gane wannan zaka gano cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wato shine zatin Allah shi ko zatin Allah wato shine hasken zatin Allah to hasken zatin Allah hakikar zatin Allah kenan saboda ne saboda an kore Allah tabaraka ta'ala bai da ba'abu babu tabi'idi babu inqisami a cikin haƙƙin Allah a ce Allah ya rabu ko kuma ga sashen shi ga sauran sashi Allah bai da wannan so da in an ce huwa tajalli za ta aibiye biye ne shi wace kai bal huwa ainuha kar ka rarraba shi kadai ne kuma yace bal huwa ainuha wato ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama haqqun ne mutlaqun kuma khalqun ne mutlaqun shi haƙiƙa ce ta gaske kuma halitta ce ta gaske in ka lura da wannan ko kuma ba za ka gane wannan ba sai ka shiga ƙur'ani za ka ji Allah ce bal huwa ƙur'anun majid fi lauhin mahfuz bal huwa ƙur'anun majid fa huwa tajallil zati a bal huwa ƙur'anun majid shine ainul zati fi lauhin mahfuz shine fa huwa tajallil zati bal huwa qur'anun majid magana ce babba sai Allah ce to amma fi lauhin mahfuz shi haqqu ne mutlaki amma shi khalqu ne mutlaki mutum ne sosai in ka ganshi ga kai ga hannu ga ciki ga kirji ga ƙafafuwa amma kuma ƙur'anin majid sai an tara hankali za a gane wannan to shi ne fa kar ka ɗauka kuma Allah ya sauko ne ya shige shi ko kuma a ya taho ne Allah ya taho suka haɗe a ba a haka ba uzu billahi Allah shi kadai ne Allah babu wani abu ba abin da ya isa ya zama Allah ba abin da ya isa ya shige Allah ba abin da ya isa ya fita daga Allah shi ne wani bawan Allah ke cewa haqiqatun zaharat fil kauni qudratuha fa azharat hadhihi al akwana wal hujuba تنكرت لعيون العالمين كما تعرفت لقلوب العرف الأدباء الخلق كلهم أستار طلعتها وجملة الأمر كالثار لها نقبا ما بالتستر في الأكوان من عجب بل كونه عينها مما ترى عجبا yace hakika ce ta bayyana a cikin kaunu kudrar kudrar kudrar hakikar Allah ita ta bayyana a cikin kaunu shikenan sai ta bayyanar da wannan halittar da kake gani sai kuma halittar suka zama hijabi ga hakikar zatin kuma sai ce kai talikai in suka ga halitta sai su musunta Allah saboda abin da suke gani da idanuwansu amma kuma zukatan masana Allah ta san abin da take gani yace dukkan halitta Allah labulaye ne ko kuma hijabai ne na bayyanar zatin Allah yace ba abin da zai baka mamaki boyuwar wato wato ɓoyuwar halitta ko kuma ɓoyuwar zati a cikin halitta ba shi zai baka mamaki ba a ce maka ai haƙƙu yana cikin halku kar kai mamaki abinda zai baka mamaki kaunuhu ainuha bal huwa ainuha fa huwa tajalli zati bal huwa ainuha suka ce kai bal kaunuhu ainuha mimma tara ajaban kasancewar kaunu ita ce haƙiƙar zati shine abin mamaki ba ɓoyuwar zati cikin halitta a kasancewar kaunu kasancewar halku ainul haƙƙi shine zai baka mamaki wato abin nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine tanazzuli Allah tabaraka ta'ala yayi tanazzuli cikin sa a cikin tajalli wato da dukkan sufofinsa da sunayensa jalala da jamala dan falala da rahama da baiwa shine yace innal ladzina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah kuma yace ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama to anan zaka gane karatun duka shi yasa duk abin da ya shige ma du dauko Qur'ani ma farradna fil kitabi min shay'in komai ka rasa nemi Qur'ani har sayyidina Ali ke cewa kai mu ba ma magana ilimi ba ko alluran mu ce ta bace in muka dauko Qur'ani zamu gane inda take
fa mulkul ali sai ce fa mulkul ali kaga hadartul mulki wato madaukakin nan minha ai daga ainihin hasken annabi Muhammadu kaza malakutu to ba ma hadartul mulki ba wato nasu to hatta malakutun ma daga hasken annabi hadartul mulki fa mulkul ali din nan nan ne halarar jukkuna nan inda muke kenan ita ake cewa martabatu wujudul asamil kasifa martabatu wujudil ajsamil kasifati martabar samuwar cikkuna masu kauri duwatsu itatuwa ƙasa mutum wannan nasutu kenan zaka ji ana magana a ce nasutu kaza ka to in kana jin an ce nasutu halarar cikkuna shi yasa ba yanda za a gausi ya zama mala'ika ko aljani ko rawani ba zai yi ba saboda ta ina zai ba wa duwatsu madadi bayan bai da jiki kasifi jikinsa laɗifi ne shi ko gausi yana da jiki kasifi yana da jiki laɗifi shi kuma saboda zai iya ba wa duwatsu madadi zai iya ba wa itatuwa madadi zai iya ba ƙasa madadi zai iya ba mutane madadi sannan zai iya ba mala'iku ya ba aljanu da rauhanai saboda yana da kowane irin jiki a jikin shi kamar yadda muka faɗi wurin fassara al'adami to saboda haka ainihin wato nasutu ita ake kira mulkul ali to minaha ai min anwarul muhammadiyyati daga ainihin hasken annabi muhammadu ne aka halicci wannan halara ta jukkuna kaza malakutu hakanan halaran malakutu malakutu kuma ana ce da ita martabatu faidul alwarul qudsiyati martabar kwararan hasake masu tsarki na Allah ita malakutu ta fara daga wato nasutu tun daga ƙasan bakwai har zuwa sama ta ɗaya din nasutu ne malakutu ta fara daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai baki ɗaya nan ake cewa malakutu shi ne ake cewa duniyar misali duniyar rauhanai duniyar aflaku dukkan falakoki a cikin malakutu suke shi ne wani bawan Allah ke faɗi ke cewa wal haqqu la yurafi ghayr mazharin li ahadin min malakin aw bashari fal mazharul awwal nuru amada alayhi abdalus salati sarmada قد ملأ الحق به الأكوان وكل ما يكون أو قد كان فاشهده في النفس وفي الآفاق وامزد بذاك رؤية الخلاق yace shi Allah baya ganuwa in ba ta wani mabayyana ba ba yiwa ka ga Allah sai ta cikin wani mabayyana kamar yadda Allah tabaraka ta'ala da annabi Musa ce yana nema ya ganshi sai ce fanzur ilal jabali kalli dutse da ya ce yana so ga Allah annai Musa sai Allah tabaraka ta'ala ce fanzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani to so da ka Allah baya ganuwa sai ta wani mabayyana ga kowane ɗaya ko mala'ika ne ko mutum bai sai ga Allah ba sai ta wani mabayyana ya ce to waɗannan mabayyanar mabayyana ta farko ita ce hasken annabi Ahmadu saboda ka mai neman Allah ya tafi wurin annabi Muhammadu a nan zai samu Allah yasa Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah salatin Allah da aminci ya tabbata gare shi matukar zamani yace qad mala al haqqu bihil akawana haqiqa al haqqu Allah tabaraka ta'ala qad mala al akawana haqiqa ya cika dukkan kauni bihi da annabi Muhammad in ka duba sama shi za ka gani in ka duba ƙasa shi za ka gani gabas shi za ka gani yamma shi za ka gani kudu shi za ka gani arewa shi za ka gani wa kullu ma yakunu duk abin da ya kasance duk abin da yake kasancewa aukar kana ko kuma abin da ya riga ya kasance duk daga hasken annabi ake yace to fa shahadu saboda ka ka dubi annabi ko kuma ka dubi haqqu fin nafsi a cikin ranka wa bil afaqi ko kuma ka dubi haqqu a cikin sasanni wamzuj ka hada shi irin da yasa Allah tabaraka ta'ala ya faɗi da kansa a cikin Qur'ani yace sanurihimu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim ta yatabayyana lahum annahu al da sannu za mu nuna musu tajallinmu gabas da yamma kudu da arewa har a cikin kawunan su ma za mu nuna musu tajallinmu har sai ya bayyana gare su ba abin da isa saura sai ne Allah kawai kuma qur'ani ne shine maulan mushe ibrahim ce to anan nafsu wal afaku ma ma ra'aita tarani fa ana al kullu min inda rabbi ni ne nafsu din kuma ni ne afaku din wannan laqad ja'akum rasulun min anfusikum da kake ji anan nafsu wal afaqu sanurihim wa atna bil afaqi to ni ne afaqu wa fi anfusihim anan nafsu ma ma ra'aitaha tarani in kana da idan ganin kenan to shine shi tijani ce Allahumma salli wa sallim ala ainil haqqi shine ma'anan bal huwa ainuha Allah kai salati kai aminci bisa ainul haƙƙi yana ishara zuwa balwa ainuha da shi ya faɗi anan wato haƙiƙa muhammadiyya wadda ainihin dukkan idanuwan haƙiƙoƙi na ubangiji suke ambaliya daga wurinsa da haƙiƙoƙin annabawa da na waliyai da na malamai ilman waliyai da ilman annabawa da ilman malamai da na muminai da dukkan idanuwar ruwa na ilimman Ubangiji shari'a da ɗariƙa da haƙiƙa, musulunci da imani da isani duk daga annabi. Shi yasa shi Ibrahim ke cewa fa ainuka ainul haqqi arshu haqiqatin bihi yashtalil irfan wa sirr wal maiz. To shi yasa ainu ainu ainu a cikin jawhara uku ne. Ainul rahmatir rabbaniya ainul haqqi allati tatajalla minha urushul haqaiqi ainul ma'arifil aqwami in kai tarbiya sai ka gane wannan ainul rahmati halar annabta ainul haqqi halar wilaya ainul ma'arifi halar ubudiyya kenan abdul zati shine ainul ma'arifil aqwami to shine anan shi yake cewa fada an ka naddal gaini fal ainu zahiru saboda ya ce bal huwa ainuha ya ce uwa ka daina yi wa ainu an baki ka daina yi mata ɗigo ka bar ta na yadda take in kana yi wa an baki ɗigo ba za ka taɓa gane annabi muhammadu ba ka bar ta ba ɗigo ɗin nan shine fada an kana ɗalgayi fal ainu an baki zahirun a bayyana take a fili fana ɗuka ainal aini ɗigon nan da kake wa haƙiƙanin ainu abdalakal gaina shi ke bayyana maka da hijabi shi yasa baka gane annabi in ya bayyana a mazhabi to ka gane wannan shine dalilin faɗin sa fa ahmadu sirru zati wa zati sirruha to shine fa huwa tajalli zati bal huwa ainuha fa ahmadu sirru zati wa zati sirruha
لا إله إلا الله محمد رسول الله هو أحمد سر الذات والذات سرها تساوى على إدراكه الجلد واهنا بكنزية أو كنت قبل تعارف تهرك من زسير ما كان ساكنا لذاك بدا التشتيت من نحو سره بذاك بدا التشتيت من نحو سره وأولدت من ذاك الزمان إلى هنا على بدن الأسرار أزكى صلاته مع الآل أو من كان للبدر كائنا
abin da ya sa muka yi ta bayani saboda fahuwar tajallin zatin nan yana da rikici shine tajallin zatin Allah to ainihin yanda maratibu na samuwar ma baki ɗaya yanda take an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi wani balaraban ƙauye yace aina kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi yace ya rasulullah a ina ubangijin mu yake kamun ya halicci sama da ƙasa ka wani lokaci ba ƙauye shi ke ɓaro tambaya mai amfani shi yasa idan kuna makaranta kaga akwai wani wawa to ku rika iza shi shi zai rika fito da ilimi tambayar da ba za ku iya yi ba shi sai yi sai ka ji ilimi ya fito to yanzu kana ganin abubakar zai iya yi wannan tambaya ko umaru kawai yana zuwa da ya tsuguna samu wuri ka zai jaro aina kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal ard ya rasulullah ina ubangijin me yake kamun halitta sama da ƙasa sai annabi ya ce كان قبل أن يوجد التكوين في أماء ما فوقه هواء وما تحته هواء take kawai amsa ta fito annabi sallallahu alaihi ce ubangijin mu kake tambaya kamun ya halicci sama da ƙasa kamun ya samar da kaunu ma baki da yana cikin halaran makanta samanta ba yanayi ƙasanta ma ba yanayi to wannan shi ake cewa hadratul damsi ita ake cewa haqiqatul haqa'iq wadda take wato ba ta sufantuwa ko da haƙƙu ko halku tsabar zati ne tsantsa a wurin kurin babu istitari babu wani riga ba magana sufofi ko sunaye ko shine ma'anan kuntu kanzan lam urab shine ma'ana kuntu kanzan makfiyan lam urab to daga nan sai Allah tabaraka ta'ala yayi tanazzuli daga ainihin halaran duhun makanta da istitari zuwa ainihin hasken majali tajalli shine halar ahadiyya ke wato shine ma'anan bayyana zati babu sunaye babu sufofi don a can ba ma magana wai wai zati kaza kaza kaza ba a magana a wurin sai an zo a hadiya ake maganan zati ba sunaye ba sufofi babu wani abu na alamunta to daga nan ne Allah tabaraka ta'ala ce fa khalaqtu khalqan malaman zahiri suka ce fa khalaqtu khalqan su kuma su suka ce fata jallaitu khalqan wanda suke gaban su kuma suka ce a duk ma wannan biye biye ne fata jallaitu muhammadan to wannan ake ce wahidiyya shine mabayyanar tajallin bayyanar zati cikinta da sufofi sufa zati ne amma a wahidiya sufa wato zati sufa ne sufa kuma zati ne saboda haka sunayen Allah tabaraka ta'ala dukkan aikin su kowanne yana aiki irin dan uwan shi ba bambanci almun'imu yana aiki irin na muntakimu muntakimu yana aiki irin na mun'imu sannan qabidu yana aiki irin na basidu basidu yana aiki irin na qabidu mu'izzu yana aiki irin na muzillu muzillu yana aiki irin na mu'izzu mu'udi yana aiki irin na mani'u mani'u na aiki irin na mu'udi saboda haka ba maganan bambanci a wurin rahama da azaba duk ɗaya ne a cikin wahidiyya azaba ita ce rahama rahama ita ce azaba to wannan shi ake ce tajallil wahidi wahidiyyati to daga nan ne Allah tabaraka ta'ala ya tanazzuli zuwa halarar uluhiyya to daga nan ake cewa Allahu amma a can baya ahadun can ko babu maganar ahadun balle ka ce Allahu in ka faɗa ka kai sabo to a cikin uluhiyya din nan nan ne bayyanar sunayen Allah da sifofin Allah da hukunce-hukuncen da suke in ka zance mun imu to me ni imtawa mun taƙimu me kamu irin na ƙarfi mudi mai bayarwa mani'u mai hanawa to a uluhiyya ake samun wannan shi yasa farkon littafin bismillahi da sunan Allahu ba fara da kowanne ba sai nan amma da aka zo bangaren tauhidi sai aka ce kul huwallahu ahadu ɓangaren tauhidi kenan ma'arifa to sau da haka a nan aka samu bambanci mun'imu yana aiki irin na mun'imu muntakimu yana aiki na muntakimu ƙabidu yana aiki irin na ƙabidu shi kishiyar basidu ne basidu kishiyar ƙabidu ne mu'izzu kishiyar muzillu ne muzillu kishiyar mu'izzu ne mudi kishiyar mani'u ne mani'u kishiyar mudi ne sabanin halar wahidiyya to idan mutum ya lura da nan shi ne dalilin da ya sa uluhiyya ta zama tajallin ida kulli zi haƙƙin haƙƙau nan ne halarar fata arrabtu ilaihim ita ahadiya mabayyanar kayan Allah wala shay ma'ahu wahidiya mabayyanan wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama to sannan sai wa wato ahadiya ita ce halarar wato kana Allah wala shay'a ma'ahu wa huwa al'ana ala ma alayhi kana so daga ahadiyya da uluhiyya tajalli ne na zatin Allah ba aiwa wani ɗaya tajalli ba tajalli ne zati yewa kansa da kansa tare da kansa a cikin kansa shine haisu kana Allah wala shay'a ma'ahu wa huwa al'ana ala ma alayhi kana haisu la isma wala sifata wala rasma wala aina wala kaifa wala kharija wala dakhila wala muttasila wala munfasila a wannan wurin babu sifa babu suna babu alama babu ina babu yaya babu danne babu wanda ya fita daga nan babu wanda ya shiga kuma babu wanda ya haɗu babu wanda ya rabu shine halarar tauhidi kawai halarar kadaicin Allah tabaraka wa ta'ala shine suratul ikhlas karanta mana ikhlas
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أهد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أهد صدق الله العظيم
وهكذا
lizaka ya ce to saboda kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance tajallin zati to dan haka ne fa sara ye tafiyar dare wal farshu shimfiɗu na sammai bakwai da ƙasai bakwai mawdi'un alihi wato shimfiɗa al'arshi maudi'u na alihi ta zama wurin takawar takalminsa tunda shine tajallin zati li zaka tara wal farshu maudi'u na alihi to da ya zama tajallin zati shikenan sai tafiyar dare wato Isra'i da ya je al'arshi shikenan sai duka zai cire takalmi Allah tabaraka ta'ala ce masoyina me za kai yace na ji ka ce wa annabi Musa da za ku gana irin wannan ganawar ka ce da shi na ana alayka innaka bil wadi al muqaddas duwan to a ƙasa ko kai wannan da shi to ballantana ni gashi na zo inda al'arshin ka yake sai Allah tabaraka ta'ala ce ai kai ba Musa bane wannan al'arshin da ka gan shi da girman shi da darajar tashi dan kai na yi shi saboda ka taka shi ka wuce kawai annabi ya take shi kawai ya gaba shine ya ce wal farshu shimfiɗa al'arshi maudi'un alihi wurin takawar takalmin annabi ne wa min aibatin ya ce kai saboda kwarjinin annabi da yake ɗauke da shi na tajallin zatin Allah kiritu kirritu mala'ika jibrilu madugu uban tafiya shi ake cewa kirrit masanin hanya wanda yake nuna fataki hanya to ya wai jibril ya yana gaba shi a dole shi ya san hanya ana tafi ana tafi sai da aka zo wani wuri sai da annabi ce ya dai eh kuma kai kake nuna mun hanya kuma yace ai ayo ma minna illa lahu maqamun ma'lum eh ce to me kake nufi yace ai a nan wurin ba wanda ya isa ya gota nan in ba kai ba in na gota nan taku guda zan kone kamar yadda gashi ke konewa in an sa shi a wuta annabi ya murmushi ya ce to yayi daidai shi kenan shine wato tasan wa min aibatin wato saboda ainihin kwarjinin annabi na tajalli da yake dauke da shi kirritu mala'ika jibrilu kad instana anhu hakika ya juya masa fata fata kiya katin sana anhu eh ya juya mai fata kiya ya ce wa mamin na illa lahu maqamun malu ya ce masa to fa zan ma bayani daga nan ba zan iya wucewa ba annabi ya ce yayi daidai to me kake da bukata ya ce ina da bukata in ka sadu da ubangiji ka ce ina roƙo ranar alkiyama ya yadda in shimfiɗa fuffuke na akan siradi al'umma ka za su wuce siradi su rika takawa suna wucewa shikenan na da ya gaba
wasara wasara annabi ya ci gaba da tafiya ya shukul hujuba yana keta hijabai yana farfasa su duna muzahimin ba wata halitta da take matsakka faɗa shi shi kaɗai ne ƙwal kurum shi ne duna muzahimin ba wani mai matsa shi a ce ana turmutsutsu kamar yadda shi yake cewa wasu himtu fi hazin zamani a da ba wani mai matsata lokacin kuntu mufara daɗin nan to ba wani amma kuma wasu himtu fi hazin zamani gashi a wannan zamanin wai ga wasu waliyai wai shehu gibrima wai shehu atiku wai shehu malam tijani wai shehu modibo jilani wai shehu adamu azari wai shehu zani kabanga wai shehu mai hula wai shehu dayar bauchi wai shehu abul fatih wai shehu umar zanda wai yace ayya yace ina wazuhimtu ya wala wazuhimtu ya zamani wa innani hmm? la fi jiratin mimman yaru muhammad saboda haka ko ɗana ne kai na koya ma san annabi in naga ka zake ina kishi ba eh yau kenan
wala khadimin yace kai wala khadimin babu wani hadimi da yake tare da annabi a wannan lokaci ko jibrilu ko mika'ilu ko israfilu ko azra'ilu illa tasanna lahu litu face sai da ya juya masa fatakiya litu fatakiya tasanna lahu ya juya masa wancan kadin sana'anu ya juya yana masa bayani ko kai ne kake tare da mutum kaga yana baya baya yana shafa kai zaka ce wai yaya ne ce wallahi ciki na ne yake ciwo ko kuma na gaji to shine yana irin wannan yana wa annabi annabi ya ce yaya ne kirritu ya ce ai kaji kaji kaji to shine anan kuma ya ce wala khadimi babu wani hadimi abokin tafiyar annabi illa ta sanna lahu litu sai face ya juya masa fatar kiya ya koma baya dana ya ce dana annabi ya kusanci zatin Allah fatadalla sai da ya ɓace a cikinsa dana ya kusanci zatin Allah ya yi fana'i ciki fatadalla kuma sai ya yi baƙa'i sun dana sannan ya yi fana'i fatadalla kuma ya yi baƙa'i shi ne ma'ana
duna kaifin shewa ce babu kaifiya ba karkace mun ta yaya da yaya a wannan bayani babu kaifiya in ka kai ka ci kawai in baka kai ba kai shiru eh kawai fa innahu fa innahu domin cewa shi ma'aikin Allah
fa innahu domin cewa shi aljabarutu wato domin cewa ba wai kai ba mai yar kankanuwar kwakwalwa da yar kankanuwar zuciya yace aljabarutu halar asirin Allah ita ake cewa jabarutu takasara ta takaita bata isa ba an hazainika daga rizkar ma'anan sun madana fata dalla an hazainika daga waɗannan tajallin biyu jabarutu ma ba za ta iya gane su ba kai da kake cikin nasutu baka je malakutu ba balle ka je jabarutu shi wace to jabarutun ma ba mutane ba halittar da ke jabarutu ba ita halar jabarutun ma ba za ta iya gane wannan tajallin ba guda biyun nan ta kasar ta takaita an hazainika daga ainihin wato riskar ma'anar sun madana fata dalla an hazainika wato dana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi fana'i cikin zatin Allah yi taraki daga makamin da mala'ika Jibril yake ta hanyar fana'i cikin wahadatu, yi taraki daga makamin ruhu. A cikin wannan makami ne Jibril yake cewa lau da nautu an mulatan la'aha taraktu kama ta taraku sha'artu idza ulqiyat fi nari yace da zan ƙara kusantar halara daidai da taƙi guda kamar rarrafan tururuwa da na ƙone kamar yadda gashi ke ƙonewa an sa shi a wuta. domin makami bayan wannan makami na annabi babu wani makami sai dai karewa cikin zati da kuma ƙonewa cikin ainihin tsarkin fuskar halar Allah ta baraka ta'ala to fata dalla sai kuma annabi sai ya ainihin karkato zuwa ga baƙayi zuwa ga ainihin ya dawo a matsayinsa na ɗan adam a can ba a maganan halitta sai dai hakku to fata dalla sai ya zama a can yi fana'i cikin hakku nan kuma sai baƙa'i ya zama halku shi ne fata dalla shi ne ce duna kaihin don me aka ce duna kaihin saboda dalili manzala sallallahu alaihi ya sadu zuwa halar ƙaba ƙausai to ka kuma halar ba ta da kaihi a balle kai tambaya a yi maka bayani halar ƙaba ƙausai ƙausul haƙƙi wa ƙausul halki shi ne ma'ana idan ka dubi baɗininsa sai ka ga haƙƙu in ka dubi zahirinsa sai ka ga halku shi ne wani mawaƙi ce arrabu abdun wal abdu rabbun ya laita shiri manil mukallam in qulta abdun fal abdu maitun wa in qulta rabbun anna yukallam arrabu abdun wal abdu rabbun ubangiji bawa bawa ubangiji yace kai kai can wannan waƙar wa za a ce sallah a ciki in kulta abdu in ka ce bawa ne zai yi za a dora mai takalibi fal abdu mai tunto fa bawa fa matacce ne fa innaka mayyitun wa innahum mayyitun mutuwa zai in kulta rabbun in ka ce ubangiji an nayu kallab wa isa ce Allah ya sallah ko yi azumi ko to wa zai wa to wannan shine ma'anan fa innahu taqasara an hazaini kal jabarutu jabarutu ta fara daga sama ta bakwai ne zuwa kursi kamar yadda muka ce malakutu ta fara daga sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai to ita kuma jabarutu ta fara daga sama ta bakwai zuwa kursiyin Allah nan ake cewa martabatu faidil asrarul ilahiyyati martabar kwararan asraran ubangiji ita ce duniyar rayuka wato tubabbu daga barin cikuna duk wani rai mai tsarki wanda ba a tufatar da shi jiki ba a jabaruti yake nan ne duniyar mala'iku nan suke shi ne dalilin da ya sa shi wuce fasirrun sara lissirri bisirri wahdahu fa ma sanna illa alhaqu saboda ka gano wannan takasar an hazaini kal jabarutu
لا إله إلا الله لا إله إلا الله فسر سرى للسر بسر وعده فما سمى إلا الحق وسر العوف فيا لك من هناك لك ومسمع هواه وجيب الله والرسل موت فأين دوا من زعوى أين كليمه وأين الذين جاوى مسجده الوتون عليه صلاة الله ثم سلامه بها يسهل الأرزاق والعيش والقتول
عليه صلاة الله ثم سلامه فتصديق من أنواره البر ناسه عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة من الرحمن والراموت
فسر
Shehu ya ce annabi asiri ne shi na Allah, سراء ya tafi Isra'i da daddare, للسر wato domin ya haɗu da asiri, بالسر kuma yana ɗauke da asiri. Shi asiri ne ya tafi da daddare ɗauke da asiri don ya ga asiri. Ifada ta kamminka ilai kake, ihadatin nuril muɗal sani shi ne maganan kawai.
وعده Wahadahu shi kaɗai ne kakka raba shi biyu. wahdahu ne shi kadai ne sirru ne sara li sirri bi sirri wahdahu shi yasa da ya tashi ganin Allah ya ga Allah da Allah ya ji Allah da Allah eh ya zanta da Allah da Allah ba wai da baki ko ya ji shi da kunna ko ya gan shi da ido ba da Allah ya ga Allah ya ji Allah da Allah ya zanta da Allah da Allah eh shine magana fa sirru sara li sirri bi sirri wahdahu fama salla illa al-haqq
فما ثم yau ce babu abin da i saura a wancanan ka halara إلا الحق sai Allah kawai kar ka raba shi biyu Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya Allah bai da kishiya saboda haka fa ma samma illa alhaqu babu abin da i saura a wannan wuri sai haqqu shine Allah والسر shi ya ce amma kuma zaka ce ah to ba kai kace kuma wai- wai wai annabi ya tafi wurin shi ba kuma ya dauko wani asiri
لاهوت yace ai asirin da yake dauke da shi shine lahutu la ilaha illallah shine kawai magana la ilaha illallah shine magana
الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله ألا لا لا إله إلا الله ألا لا لا إله إلا الله ألا لا لا إله إلا الله ألا لا لا إله إلا الله ألا لا لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله سر سرى لسر في سر وحده الله لا إله إلا الله وما ثم إلا الحق والسر العوت والله لا إله إلا الله فيا لك من مرعوناك ومسمئ ها هو بيب الله والرسل معوت والله لا إله إلا الله فأين عدو النزاع وأين كليمه وأين الذي نجا ومسجده الوتو والله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه بها يسهل العذاب والعيش والقتو والله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه وتشريق من أنواره القر ناسه والله لا إله إلا الله عليه مع الآل الكرام وصحبه الله لا إله إلا الله صلاة من الرحمن والراموت والله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله
فيا لك فسر ya ce annabi asiri ne سرى da ya tafi isra'i da daddare للسر domin ya ga asiri بالسر kuma yana ɗauke da asiri وعده amma fa ba guda uku bane shi kaɗai ne فما ثم kai babu abin da i saura a wancanan ka halara إلا الحق sai Allahu shine Allahu da muka yi ta ka- fa- faɗi yanzu sai haƙu Allah kenan والسر to amma asiran baya da kaji ina ta faɗi sirru sirru sirru ba wani bane fa asirin لاهوت la ilaha illallah shine kawai asirin O, to ka gani ko wato ma'anar lahutu lahutu halara ce ita ma ita ake cewa hadartu zuhuru asma'illahi ta'ala wa sifati bi asrariha wa anwariha wa fuyudiha wa tajalliyatiha halarar lahutu ita ce- wato ita ce ainihin halarar bayyanar sunayen Allah da sufofin Allah da asraran sunayen Allah da asraran sufofin Allah da hasaken sunayen Allah da hasaken sufofin Allah da kwararan sunayen Allah da kwarare na sufofin Allah da tajalliyatu na sunayen Allah da tajalliyatu na sufofin Allah shi yake cewa lahutu
فيا لك shi ya ce kai ka zo ka ga abin mamaki من مران daga wato abin gani هناك a wancanan ka wuri hunaka a wannan halara ta lahutu ka zo ka ga abin mamaki ومسمع ka zo ka ga wani irin a wato wato abin ji هواه حبيب الله wato ya ga mar'an abin gani ya samu masma'in ya samu abin gani ya samu abin ji hunaka a wannan halara ta lahutu هواه حبيب الله habibullahi masoyin Allah hawahu ya tattaro ganin Allah ya tattaro jin Allah shine mar'an wa masma'in ya samu ganin Allah ya samu jin zancen Allah da Allah ya ga Allah kuma ya ji Allah da Allah shine fayalaka min mar'an hunaka fayalaka ka zo ka ga abun mamaki min mar'an daga abun gani shine Allahu wa masma'in da abun ji maganan Allah kenan habibullah masoyin Allah hawahu ya tattaro waɗannan abubuwa ya ga Allah kuma ya ji Allah
ورسله ya ce wa rusul manzannin Allah baki ɗaya ما أوتوا kai ba a ba su wannan makamin ba su ga Allah a sai dai su ji maganan Allah ta wasu dama kamar yadda annabi Musa ke jin maganan Allah so daga amma annabi ya ga Allah kuma ya ji maganan Allah
فعينة
ce in ana maganan munajatin da aka yi shi a sammai bakwai gaban al'arshi wake maganan dutsen duri sina'a wake maganan duwa inda annabi Musa ya munajati
من ذا ni za daga wannan munajati na annabi Muhammadu وأين كلمه kai wai ina ma annabi Musa ku kira shi yazo a tambaye shi za a hada irin wannan nashi da wannan shi da aka yi nashi a ƙasa shi ko wannan da sai da aka wuce al'arshi yace to ma wa aina kalimu ina ma abokin maganan Allah ne wai Musa ina yake yazo ya bada amsa
وأين الذي ناجى yace kai ina wannan da ya munajati ومسجده yi munajaci da Allah amma wa masjidu masallacin da ya halwa yi munajaci da Allah الهوت cikin kifi ne katon kifi ne ya haɗiye shi ya dinga zikiri yana munajati la ilaha illa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shine azkarut tarbiyatin da yayi yayi usuli a cikin kifi shi ya ce to in ana maganan wanda yayi munajati da Allah saman al'arshi wake maganan wanda ya munajati a dutsen duri sina wake maganan wanda ya munajati a cikin kifi
عليه الصلاة الله sai wuce kai salatin Allah ya tabbata gare shi ثم سلامه sannan amincin Allah ma ya tabbata gare shi بها da albarkar wannan salati الأرزاق dukkan arziki na zahiri da na badini na fili da na ɓoye na sama da na ƙasa يسهل ya sauƙi والعيش sannan abin da rayuwa za ta ci والقوت da kuma wato abincin da ake ajewa a store wanda za a rika ɗiba ana ci wal kutu da kuma abincin da za a je a nemo a samu a yau a ci shi a yau shi wace duk su sauki kamin shi ya wannan addu'a duniya ta haɗa wani irin yunwa shine shi ya wannan salatin to yin wannan salatin sai Allah ya sauƙaƙe abinci duk wahala sai an ci abinci za ka ga gwamnati su zo su yi ta rikice rikice su kwashe kuɗi su kai turai su yi wannan amma fa sai mun ci abinci ko za su mutu ke ya yi salati alaihi salatu lillahi summa salamu